الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da karatun muktasarul akhbari na sheikhu abdurrahman al-akhbari rahimahullah a wannan rana ta asabar sha bakwai ga watan jima'a ula hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya muwafaka da takwas da watan sha ɗaya shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar ƙarsinmu na ashirin da shida kenan ko to muna na hawaye cikin sujudu sahawi da mala yake bayani akan wasu mas'aloli da suke da alaƙa da ita karan kanta sallah tsakanin abubuwan da ke ɓata ta da kuma abubuwan da ba sa ɓata ta amma ana buƙatan mutum ya yi sujudu sahawi saboda ya ɗora abin da ya samu matsala na rage ko ƙari na uku kuma da bayanin wasu abubuwa wanda ba sa ɓata sallah kuma ba sai ka yi wani sujudu sahawi ba to su ne duka abubuwan nan guda uku malayakin sa su a wannan babi to daga ciki ya ce bayani akan halin mamu da yake bin limaminsa wa iza sahal ma'mumu auna asa أو زوحم عن الركوع وهو في غير الأولى فإن طمع في إدراك الإمام قبل رفعه من السجلة الثانية ركع ولحقه وإن لم يطمع ترك الركوع واتبع إمامه وقضى ركعة في موضعها بعد سلام إمامه وأنا إذا مامو ينا بالليمان dama a bayanin da ya gabata ya faɗa cewa sahawul ma'amumi ya hamiluhul imamu idan mamu yana bin liman sai sa barau kanuwa to liman yana ɗauke masa wannan sahau to amma fa ba kowanne sahau ba an gani? eh ba kowanne sahau liman yake ɗauke ma mamu ba eh, banda inda ya bar wani rukuni ko farilla nan kan liman bai ɗauke masa shi eh, ba zai ɗauke masa shi ba kenan banda farillai da rukunai in banda karatun fatiha sai kuma a da tsayuwanta karatun fatiha da tsayuwanta kamar misali ko da ya zo liman yana halin ruku'u kaga nan sai aka ce kabbara ya bi shi kuma ya samu wannan raka'a din duk da bai samu tsayuwanta ba bai samu karatun ba kaga anan liman ya ɗauke masa tsayin da karatun gaba ɗaya to in ka cire wa'annan guda biyun duk wata farilla liman ba zai ɗauke maka ba wadda in ka samu matsala to za ka wannan ruwanka sai ka zo da shi to su ne za a yi bayani da yadda kuma za a yi gyaran ma'ana zai gyara shi mai biya to shi ne ya ce wa'iza sahal ma'amumu al ma'amumu mai koyi da liman wa'iza saha in ya samu raukanuwa ya samu sahau mantuwa auna asa ko ya samu gyangyaɗi an gaje amma a nan suka ce dole a kula an gaje wanda bai kai matakin ya walwala alwala ba shine an gaje wanda yake sassauƙa ba mai ƙarfi ba idan an gaje kala biyu ne akwai mai ɓata alwala akwai wanda bai ɓata alwala mai nauyi yana ɓata alwala wanda bai da nauyi sama-sama na eh yadda kana majin maganganu ko da dai baka fahimtar mi maganganun suka kuzza amma dai kana ɗan jin hayaniya da surutu to wannan baya walwale arwalla to shi ake nufi anan auna asadin ko yayi gyangyaɗi gyangyaɗi sassauƙa auzu hima ko kuma aka matse shi saboda cinkoso masallaci ya cika sahu ya cika sosai jama'a sun yawa an ruku'i sai ya rabkana daga barin ruku'u cewa saha zai iya ɗaukar ya manta ne wato liman ya yi karatu har ya gama har ya yi ruku'u ya taso shi ya mance bai bi liman ba ya shiga wata sabga mantuwa ta same shi ko kuma a'a liman yana nan yana ta karatu yana ta karatu sai lokacin da zai ruku'u shi ko mamu an gaje ya shige shi ko da ya dan motsa haka liman ya dago tunda ai tare ake son su yi ruku'u tunda ya riga ya gama shi bai ba to kaga kenan an yi ba shi kenan na uku ba mantawa ya ba ba gyangyaɗi ya kama shi ba wurin da zai duka ya ruku'un abu samu saboda yawan jama'a an gane to kaga hali guda uku kenan ko ko kuma wani dai yanayi ya sabe shi na rashin lafiya misali e, kila ya so ya duka haka sai tsara ta ta riƙe haka sai ya kasa duka sai ya kasa dukawa to dai rairansu ne wa huwa amma shi mamunga fi gairul ula ba yana kan raka'a ta farkon liman ba ne ma'ana wannan raka'ar da wannan matsalar ta same shi ba ita ce ta farko gare shi ba kila ko da ya zo a ma'ana ya samu ko da hakan ya zo ya samu raka'a ɗaya ko biyu tare da liman kila a raka'a ta biyun ne ko ta uku ko ta hudu ya samu wannan matsala ɗin na barin ruku'u to in ba ta farko ba ce kowace ce in dai ka cire ta farko amma ta farko ana nufin bi itibarihi shi mamu ba liman ba fa'in tsami'a to yanzu abin da zai zai duba idan ya yi tsammani fi idarakil imami cewa zai iya cimma liman mana zai iya sauri ya yi ruku'un nan da bai yi ba sai cimma liman ƙabla raf'ihi min as-sajdati as-saniyati kamin shi liman ya dago daga sujuda ta biyu ba ta farko ba tunda yayi ruku'u shi bai samu yayi ba to kaga kenan liman na can wurin sujuda kenan to sai ya duba ya gani shin zai iya yin ruku'u in yayi ruku'un nan ya taso yayi sauri yayi sujuda ta ɗaya kila ya cimma liman ko a sujuda ta farko ko a sujuda ta biyu da sharaɗin shi liman bai ɗago ba da in ya riga ya ɗago daga ta biyu to kaga raka'a ta kammala yanzu wata sabuwar raka ake magana eh to in ya kiyasta hakan ya ga hakan yana yiwa raka'a sai yi wannan ruku'un da bai samu yayi ba wala hiqahu sai ya cimma limaminsa kaga anan yanzu yayi tadarukin wannan ruku'u eh saboda haka ya gyara wannan gibi kuma dan sawon da ya samu ba a cewa yayi ba adiya ko qabliya tunda tare da liman yake ya ci alfarmar liman ko an faɗa a baya sahul ma'amumi ya hamilhul imam tun da dai yanzu ya samu ma ya zo da shi wannan rukunin da bai samu ya yi na ruku'u ba a sallarsa ta yi amma wa illam ya tsama in bai yi tsammani ba misali sai ga cewa a ko da ya afama ya afaba ashe liman shi har ya gama masu juda ta farko yana batun zuwa ta biyu ya ga cewa to in ya ce ya yi ruku'un nan ya taso ya sake dukawa ya yi sujuda ta biyu ai liman ya riga ya kammala a sujuda ta farko liman ya riga ya kammala sujuda ta biyu kaga ba zai cimma liman a wannan raka'an ba kenan to a nan kam taraka ruku'a sai ya bar wannan ruku'u ya riga mi ya kubuce masa kenan ko wata biya imamahu kawai yanzu abinda halin da liman yake ciki to ya riske shi a can kawai ya cin mai kila in yana cikin sujuda ta biyu ce kenan haɗuwa kawai zai yi shi ma ya sujuda ta biyu ko to amma a nan wannan fuska ta biyu wa ƙazar raka'atan zai rama wannan raka'a fi maudu'iha a bagiranta ana a bagiranta sai ya kalla lokacin liman mi yayi ga wannan raka'at duk abin da liman yayi a wannan raka'an to shi zai yi in an kam in liman ya kammala sallarsa ya sallame to shi kuma sai ya tashi ya ranka nafsun wannan raka'a eh kaga in mai fatiha ce da sura sai yayi fatiha da sura in mai fatiha ce kadai sai yayi yawwa amma fa hakan ba da salami imamihi sai fa limamin shi ya sake shi sai in limaminsa ya mi ya sallame ko sannan zai cin masa to anan suka ce idan raka'an nan ta farko ce to nan babu maganan tadaruki mana in wannan matsalar da aka yi bayani a yanzu a raka'an farko ce ya samu wannan matsala liman ya ruku'u kila ya manta bai yi ruku'u da liman ba sannan ko ya yi angaje ko ko kuma aka matse shi in dai har aka yi ruku'un ba shi to kawai raka'an ya yi asaranta e, a nan ba a yadda ko da zai cimma liman a cikin raka'a din ba a yadda ya ainihin yi ruku'un daga baya cimma liman ba inda ya riga ya ruku'u ba da shi ba to raka'an ta riga ta kubuce masa kawai zai rama ta in liman ya sallame wannan in yawwa amma a raka'a ta biyu ko ta uku ko ta hudu to ita take da wannan tafsilin da malam ya a yanzu wa in saha anis sujudi in shi mai biya ya rabkana daga barin sujuda can ruku'u ne nan kuma sujuda ce aka yi ba da shi ba sujuda sawa'un ɗaya ko biyu liman ya yi sujuda shi sai ya manta bai yi ba ko an gaje ya ɗauke shi wanda bai walwala alwala auzu hima ko aka mace shi auna asa shine an gajen hatta kamal imamu har liman ya miƙe ila raka'atin ukhra zuwa ga wata sabuwar raka'a ba wannan ba to in tsami'a fi idrakil imami qabla aqdar ruku'i sajada shi ma nan zuba zai an gane tunda liman ya riga ya yi sujudun nan ba da shi ba ko ɗayan ko biyu yayi duka dai ba da shi ba to sai ya duba shin zai iya yin sujudan nan ɗayan da liman ya yi ba da shi ba ko biyun ba da shi ba kamin limamin sai ya kulla wata sabuwar raka'a idan ya zan yana iya yin sujudar ya cimma liman bai kulla raka'an ba to sai ya sujuda ya cimma limaminsa wa'illa in kuma ya ga cewa a'a ko da zai yi sujuda liman ma ya kulla raka'a ma'ana ya kulla ruku'u to tarakahu ya bar wannan sujuda wa tabi al-imamu shi ma nan ya bi liman wa qada raka'atan ukhra aidan anan ma hawa yau sai ya rama wannan raka'a din eh shi ma anan wato rama ta zai to anan malamai sun yi sabani menene aqadur ruku'i aka samu saɓani tsakanin abdurrahman ibn al-qasim da kuma malam ashhabu shi abdurrahman ibn al-qasim ya ce ƙulla ruku'un shine ya zalli man ya duka ya ɗora hannayensa ga goyonsa to da ya haka shi kenan raka'a ta kullu kenan kawai sai ya bar wannan sujuda sai ya cimma limamin sa a ruku'u wannan raka'a ta riga ta kubuce masa tunda an yi sujuda ba shi sawa'un sujuda ɗaya ce ko biyu shi ko mala ashabu ya ce a'a a nan akadun ruku'i shine sai liman ya taso eh ba wai zaran ɗora hannayensa akan goyi ba a sai ya taso to shi a wurinsa kenan matukan limaminsa bai taso daga ruku'u ba zai iya sujudan yami ya cimma limaminsa eh to duka kaulin guda biyu kuma akwai su a mazhaba eh wancan fahimtar ibnul qasim cewa in ya dora hannayensa ga goyi yawwa kenan shi a wurinsa sai in ya zan yana tsaye ne kila yana cikin karatun fatiha ko sura bai riga ya dora hannayensa ya duka goyi ba to aure ibnul qasim nan ne ma mu zai sauri yayi wannan sujuda ya cin masa amma ko da ya ahama ya riga ya abu nan ko kuma bai yi ba amma in ya ce ya sujudan to ya riga ma ya kulla rufu'un ta fuskar dora hannayensa ga goyi to auren sai ce kawai ya ta batun wannan raka'at ya bar wannan sujuda ya cimma limaminsa halin da limaminsa yake ciki ya cin masa ilima ya sallame sai ya rama wannan raka'a shi kuma la ashabu ya ce a shi a wurinsa sai illiman ya taso ya dagu ya ce sami Allahu liman hamida to sannan raka'a ta kullu a wurinsa shi kuma ibn al-qasim kulla raka'a shine ayi ruku'u ba sai an taso ba eh to kowanne ana fatawa da shi duk da shi na ibn al-qasim din ya zama mashhuri eh ya yi shuhura amma dai wancan ma akwai shi eh kuma shi ma wasu da dama suna fatawa da shi to ko shi mutum ya ɗauka ba laifi ba ne zaɓani ne na malamai tun da duka dai ba babu wani nassi a matsala ɗin to haisu ƙadar raka'ata to a inda aka ce ya rama wannan raka'a inda tadarukin bai sabu ba kenan ko riskar da wannan faralin bai samu ba to fa fala sujuda alaihi babu wata sujuda a kansa saboda ni ƙarƙashin liman yake ɗan wannan matsalan da ya ɗan samu liman ya ɗauke masa inda shi kaɗai ne kan sai a ce sai ya yi sujudu sahawi amma fa barin ruku'un can da aka yi bayani da na sahau da ya same shi da barin sujuda akwai sharaɗi shine zai faɗa illa an ya kuna shakan fin ruku'i sai fa in shakka yake anya ya yi ruku'un nan ko bai ba bai da yaƙini can kenan da aka ce saha au na'asa au zuhima yana da yaƙinin bai ba to can ne za ka ɗora waɗancan bayanan da suka gabata nan kuma shakka yake yi liman da ya yi ruku'u ya yi tare da shi liman da ya sujuda ya yi tare da shi au sujudu ko sujuda to a nan kam sai ka ɗauko wancan tafsilin da aka yi inda zai iya tadarukin ya yi inda ba zai iya ba raka'an ta kubuce masa ya rama to a nan zai yi sujudu sahawi saboda wannan shakkan don akwai yiwuwar yayi akwai yiwuwar ayi ruku'un tare da shi akwai yiwuwar sujudan ayi tare da shi ko ba haka ba to in an yi kuma ya zo ya ƙara wata raka'a kaga an samu ziyada ko ba haka ba eh to kaga can kenan yana da yaƙini to ce ake magana babu sujuda a kansa eh yawwa kwarai ku waman ja'atuhu aqrabu aqrabun wanda kunama ta je masa aw hayyatun ko macijiya yana sallah faqata laha sai kashe ta fala shi alai babu komai a kansa yana sallah sai ga kunama ta eh ta tunkare shi sai sa abin bugu ya bige ta wo maciji ya saba abin bugu eh amma wannan kaga cewa aka yi ja'atu inda ta tunkare shi kenan in bisa hanyar ta take ba wurin ka tayyo ba to kaka ka taɓe ta ka bari sai ka gama sallah sai ka je ka kashe ta eh a nan kam tunda ba wurin ka ta zo ba in ka tunkare ta to sallah ta ɓaci nan dama an baka dama ne ka kashe ta don ka kare lafiyar jikinka shi yasa aka ce to in ta tunkare ka ka kashe ta in macijin ya tunkare ka ka kashe shi don ka kare lafiyar jikinka amma in bisa hanya ba ma wurin ka ta yi ba to kai ta batunta ko na inda ta tunkare ka za ka kashe kai da yake sallah ko tare da liman kai a sosai ka bari kuna mata in ta halbe ka ina magana bin liman kashe ta za ka yi sannan shi ma suka ce in kashe ta ɗin bai ɗo lokaci ba eh in an yi da rama kamin ka samu ka kashe ta an yi wahala sosai to shi ma sallah ta ɓaci eh tunda an samu aiki mai yawa amma irin bugu guda haka ka buge ta shi kenan kuma suka ce sharaɗi kakka ba alƙibla baya na uku kakka yi magana na hudu kakka yadda ka taka na jasa to sannan ne sallar taka take tana nan in ka gama da kashe ta sai ka ɗora a inda ka tsaya amma in ɗaya daga cikin waɗancan abubuwa sun faru to sallah ta ɓaci ko ka yi magana ko ka ba alƙibla baya ko ka taka da jasa ko kashe ta ɗin ya ɗo lokaci to dai sallah ta baci to akwai wannan tafsilin falashe alaihi babu komai a kansa illa an ya tula fi'iluhu ka gani sai in aikin kashe ta ɗin ya yi tsawo aw yastadbir alqiblata ko ya ba alqibla baya na najasan shine bai ka ba amma akwai shi fa innahu yaqta'u to anan yankewa zai yi kawai juya ɗaya zai yi ya sake sabuwa duk sanda ka ji an ce ka yanke to sallan fa ta ɓaci ba sai ka ce assalamu alaikum na ana ce assalamu alaikum in akwai sallah to nan babu to mi za kawa sallama wa man shakka wanda ya shakka hal huwa fil witri aw fi saniyati shaf'i shin yana cikin wuturi ne ko yana cikin ta biyun shafa'i tun da ya zo yana sallan dare to sai shakku ya kama sa sharaka'ar da yake ciki ta wuturi ce ma'ana ya riga ya gama shafa'i kenan har ya shigo wuturi ko ko a'a ta shafa'i ce kuma ta biyu amma bai riga ma ya kammala ta ballantana ya wuturi to anan ja'alaha saniyata shaf'i to sai ya ɗauke ta a matsayin ita ce ta biyun shafa'i kaga sai ya gini alal aƙalli kenan don in ya ɗauka ita ce wuturi to ya yi gini ala alal aksari in ya ɗauka ita ce ta biyun shafa'i to kaga ya gini alal aƙalli akan mafi ƙaranci ma'ana sai ya ɗauka ta biyu ce kenan sai ya ƙarasa ta ya sallame sannan ya tashi ya sallame ko in ya sallabe wasa jada ba da salami sai ya mata ba'adiyya sannan bayan ya yi ba'adiyya sun sai ya tashi autar ya kawo wuturi wa man takallama wanda ya magana baina shaf'i tsakanin shafa'i wal watri da wuturi sahiyan da raukanuwa bala shi'a alaihi ba komai a kansa tunda dai ya riga ya abinda ita mazhaba ta tafi akai kaga sallamewa zaka yi in kai shafa'i zaka sallame sai ka tashi ka yi wuturi tutun da ka riga ka sallame don ka yi magana ai ba na abu bane fa in kana amidan amma fa maganan in yayi da gangan ne kuriha an karhanta eh abin da yasa aka karhanta saboda ba a son dama a dan ba da gab tsakanin shafa'i da wuturi eh mubasharatan kana sallamewa to so ake ka miƙe sai ka kawo sai ka kawo wuturi to shi yasa suka ce an ƙi hakan amma dai ba komai duk da dai da gangan ne wala shi alaihi babu komai a kansa na sujudu sahau e wannan maganar da saboda ya samu alfarman a ita wannan ita wannan sallama ɗin wal masbuku wanda aka tsere masa aka rigasa wato limaminsa ya rigaye shi da wani abu na sallah an yi ba da shi ba to in addara kama al'imami idan ya riski tare da limaminsa aƙalla mafi ƙaranci min raka'atin daga raka'a ma'ana abin da ya riska a wannan sallan bai kai ko da raka'a ɗaya ba to fala ya sujudu ma'ahu to in sujudu sahwi ta samu liman ba zai yi ta tare da shi ba tunda abin da ya samu bai kai raka'a ba aƙalla raka'atin ne la qabliyan wala ba'diyan ba zai yi qabliya da liman ba ba zai yi ba'diya da liman ba misali ko da ya zo liman kila yana sujudan ƙarshe sai ka bara rama an ce ka bara ya bi shi bayan ya gama sujudun ya zauna ya tahiya to ashe ya samu sahau shi liman a wannan sallah to wannan da ya samu iya sujudun nan tare da shi ba zai yi wannan sujudan tare da shi ba ko ba'adiyya ko ƙabliya in ƙabliya ta yana ganin ya yi kabbara zai yi ta shi kawai sai ya miƙe ya ci gaba da sallarsa dama ba limaminsa ba ne ballantana a ce ya jira shi in kuma ba'adiyya ce to yana cewa assalamu alaikum kawai ya miƙe ba zai tare da shi ba saboda babu wani abu da ya samu da sallar wanda za a ce sahawun da liman ya sama ya shafe shi eh amma fa in sajada ma'ahu in kuma ya yi sajada tare da shi duk da kuma abin da ya samu bai kai raka'a ba to batsalat salatu sallar shi ta ɓaci ko da bisa jahilci ne ya bi shi to babu sallah to bai da sallah kwarai da gaske ko da kuwa bai san cewa hukuncin ba haka yake ba bai da sallah sai ya sake sallah dole sakewa zai yi wa in adaraka raka'atan kamilatan in ya samu raka'a cikakka don a wurin malikiya samun raka'a cikakka shine ka samu liman cikin ruku'u na raka'an ƙarshe bai taso ba an gane ko yawwa sai ka yi kabbara ka ɗan samu wani yanki na ruku'u tare da shi sai a ƙarasa sauran tare da kai to ka samu wannan raka'a to a nan duk abin da ya shafi liman ko da a raka'ansa ne ta farko na sahabu to kai ma ya shafe ka saboda yanzu kana da alaƙar da sallat saboda haka in wato kabliya ce sai ka yi tare da shi kamar da zai ambata in ba'adiyya ce kuma kai sai ka jinkirta sai ka gama au aksara ko fiye da raka'a daya to sajada ma'ahu yayin sujudan tare da shi alqabliya qabliya ake yi tare da liman wa akhara alba'diyya amma ba'adiyya zai jinkirta ba zai yi ta tare da liman ba sai liman ya gama in ya gama Uh, sai liman ya sai shi ya gama in ya gama sai ya tashi shine hatta yutimma salatahu sai shi masbuqin ya cika sallarsa fa yasjuda ba'da salami to bayan ya sallabe sai ya yi ba'diyarsa waccan da liman yayi fa in sajada ma al-imami ko in yayi sujuda tare da liman amidan shi ma da gangan to batsalat salatuhu sallarsa ta ɓaci e tunda an ce kar ya yi ta tare da liman ita wannan ba'adiyan kenan e in ya yi ta tare da liman to sallarsa ta ɓaci amma fa inda gangan ne ba in kana sahiyan in kuma da raukarwa ne to ba ko bai yi kenan sajada ba da salami sai ya sajada ba da salama wannan da zai yi sai zan ta magance masa sahawun guda biyu da wancan sahawun na liman da wannan sahawun da ya sake kwabawa na'am na yin sujudar tare da liman to sai badiya kawai shi kenan ba ta yi ba sai ya sake ta- ita karan kanta matsayin sahau take Eh, abin da ya sa ba a ce ita ma ya yi mata sujudu sahawi ba saboda ita sujudu sahawi la ta ta'addat na'am
eh, li ta'addudi sahawi don raukanuwa ya maimaitu ya maimaitu a sallah to ba a cewa kowane sai ka ware shi ka yi mai sujudu sahawi ɗaya za ka yi na'am to shi yasa an ka ce shi ya yi sujudu sahawi kawai kwaya ɗaya sai ta ɗora masa wancan sahun na liman da kuma wannan da ya yi Mm. yawwa to kaga haka suka faɗa tunda ita dama an kawo ta ne don a ɗora sallat wa iza sahal masbuku amma in wanda aka tsere mai samu sahau ba da salamin imami bayan liman ya sallame ya sake shi ya je can yana kokarin cika sallarsa sai ya samu sahau a karan kansa to fa huwa kal musalli wahdahu hukuncin sa kamar mai sallah shi kadai ne hmm? yau kenan kaga duk abin da ya same shi na sujudu sahwi wajibi ne ya sujudu sahwi tunda yanzu limamin sai ya riga ya rabu da shi eh hukuncin sa hukuncin mai sallah shi kadai wa idza tarattaba ala al-masbuqi ba'diyun min jihati imamihi wa qabliyun min jihati nafsihi ajza'ahu al-qabliyu to idan shi masbuki wanda limamin sai rigaye shi da wani abu tarattaba ya jerantu a kansa ba'diyun akwai ba'diya saman wuyansa min jihati imamihi ta bangaren limaminsa ko da ya zo ashe liman ya yi wani abu na ƙari a sallah kila madadin sallah na da raka'a hudu sai ya raka'a biyar to a nan kaga an bi shi ba'diya shi liman kuma shi masubukin ga ya samu raka'a cikakka tare da limamin to kaga wannan ƙarin da liman ya samu ya shafe shi saboda haka ba'diyar da liman zai yi shi ma zai yi ta to da liman ya sallami sallah aka sake shi ya je yana cika tashi shi ma sai ya sake wani sahu cikin abin da yake kawowa na cika sallarsa an gane yauwa kila raka a ƙarshe kawai ya samu to yanzu kaga in liman ya sallame shi ya tashi ya kawo ɗaya kaga zai zauna ya yi sujudu abin nan ya yi julusu a tashahud ya yi zaman farko ko yauwa to sai bai yi wannan zaman ba liman na sakin sai na kawo wannan raka a kawai sai ya miƙe eh to sai can ƙarshen sallarsa sai ya tuna to yanzu kaga abu biyu ake bin sa wancan ƙari da limami ya yi ba diya ta rattaba a kansa wannan ragi na rashin zaman tafiya da lafazin bai yi ba shi ma ƙabliya ta yawa to yanzu kaga an samu haɗuwar ba'adiyya da ƙabliya to anan sai suka ce a jaza'ahul qabliyu eh to nan sai ya zabi qabliya kawai yayi eh suka ce saboda rinjayar da janibin naqas eh saboda a mazhaba qabliya ta fi karfi in dai sun kace karo to akan rinjayar da ita qabliya yawwa to ka gani yawa shi yasa zaka ga mun karanta a baya ita abinda ma aka bari in ya kai sunna uku kaga in lokaci yayi tsayi sallah ta baci yawa amma kaga ita ba'diya yace walau ba da amin ko bayan shekara ne kattuna to sai ka yi ta eh masu sharhi suka ce ba wai da yace walau ba da amin cikin shurrahu na ah, muktasar ba yana nufin alat ta ƙayyide ba ne a ko da bayan shekaru ne walau ba da a awamin ko da bayan shekara biyan ne ko goma Eh, ita ba ta lalacewa yawuwa shi kuma mai al'ashimawu ya ce walau ba da shahari Eh, to duka dai suna buga misali ba wai ƙaidi suke yi ba. ko bayan shekara nawa ne yawwa so wannan shi ne su saboda haka aure su tafi ƙarfi to nan za mu kwana in mun da sai mu tashi wa man nasiyar ruku'a wata zakara hufi sujudi سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك نعم
wannan matsalar an ka faɗi ta ƙarshe idan aka samu aka sana ka nawa نعم ya zan tare da liman ya yi kabiliya can don ya samu akalla ka sai ya dawo ya samu ba tare da idan ya zama can tare da liman ya yi kabiliya Mm.
sai liman ya sake tun da ya samu akalla ka ɗaya da shi duk ƙabliya zai nan kuma gehe ne sai ya samu ba biya ai shi an bayanin da muka yi in aka samu haɗuwar ƙabliya da ba'diya ko a ina ne na'am ƙabliya za a faɗa za a rinjara ai na faɗa ai yauwa saboda ƙabliyar ta fi ƙarfi ita ake rinjayarwa eh akan rinjayar da janibinta akan janibin ziyada tunda ita ziyada dama abinda ake nema ka zo da shi ƙari aka samu kuma ƙarin bai kai ya rushe ma sallah ba wancan ita kuma abinda ake nema baka zo da shi ba cikakke to kaga bai cika ba kenan saboda haka ibada ka bata kammala ba can kuma ta kammala har da ƙari kuma ƙarin bai kai a ce an yi watsi da ita ba to shi yasa suka ce kenan ya kamata a hiba da mahimmanci ga inda aka rage eh tunda wannan da kan rage ba za a rubuta ma kayi sallan ba kammalalla za a rubuta maka sallah mai naƙasu mai tawaya eh
Assalamu alaikum.
alaikum assalam Karma kalla.
Mm.
Ni ne nake yin sallah tare da liman.
mm.
Sai na samu raka'a ɗaya ta a cikin sallah mai raka'a hudu.
Mm.
Aka kuma can baya liman ya samu raka'a ta kabliya.
Mm.
Yawa sai ya kabliya tare da ni.
Mm.
Bayan na tashi ne kuma in kawo sauran uku.
Mm.
Sai na samu ba'adiyya kuma can mai kabliya.
Mm.
So zan sake yin wata sujada a nan. Ko ko waccan da muka yi tare da liman.
ta shi ne mun karba da ban sa'i bayan ka kabliya kuma na batun wani abu Aka dawo kuma nan sai na samu ba'adiyya.
na Bangare na sai na samu ba'adiyya ni kadai.
to ai an faɗa wanda liman ya sake shi fa huwa kal musalli wahdahu Eh kan musulmi to ai yanzu ba tare da liman hake ba yanzu hukuncin ka ni kadai ne.
yawwa ruwanka eh Eh. ai an ba da amsa yawwa yanzu ai hukuncin ka hukuncin bai sallah don yanzu sai ka kaddara da kai kaɗai ne ka sallar haka ya same ka miza ka yi yawwa abin da ya same ka na ba'adiyya za ka yi ai ko kabliya ta same ka ita za ka yi eh yawwa ka gani eh waccan kuma ta liman ce ita dole ya dama ka yi ta eh kwarai duk duk ya shahe waɗanda duka shi wanda ya so bai samu raka'a ko ɗaya da liman ba eh sai liman ya yi ƙabliya to zai jira liman zai jira liman har ya gama ƙabliyar shi sai ya miƙe tunda ba zai bi shi ba ai shi ma na faɗa ko eh a bai ɗauka dama sijin na liman dole sai in ya zan sallan mamu da liman tana da alaƙa don kuma babu alaƙa sau da haka liman na kabbara zuwa sujudan shi miƙe ya zai na'am zai gama ya jira kenan
Mm. a ba zai jira shi ba to me zai jira da shi tunda abin da ya samu bai kai raka'a ba eh saboda haka yana kabbara zai yi ta zai miƙe Eh, shi- yawwa eh eh kwarai ku sai su sallar su ta ɓaci eh eh eh Mm. Mm. Mm. Mm. A ya yi kuskure. Mm. eh shi ne daidai wannan ai ba ƙari ba ne tun da dama bayyana karatu ai ana nufin a bayyana fatihan ne gaba ɗaya eh inda ake asirtawa sai ka bayyana ta gaba ɗaya amma bayyana aya ɗaya biyu uku wannan duk bai sa yi badiya eh duk da an fi da so in ka tuna ka maimaita karatu na jin satin can mai bayani ko Mm. to an fi da so in ka tuna a shimawi ne ko ko wannan ne an fi da so in ka tuna ka sake karatun yadda yake a sunna shi yawwa ka sake yin shi yadda aka sunnanta shi misali sallah a zahar ce sai ka karanta fatiha aya uku a bayyane sai ka tuna tun zo ba ci gaba za ka yi ba baya za ka dawo yauwa sai ka yi ta yadda take a asirce eh to kuma babu wani kabliya a kai ko ba a giya eh sai in ka karanta ayoyin ne gaba daya sai ka tuna na ita fatiha din to nan koda ka sake maimaita karatun a sunnarsa to ana bukatan dai ka yi sujudu sahawi eh za ka yi sujudu sahawi saboda bayyana min ya zamo ƙari kenan eh sai kai badiya amma aya ɗaya biyu ko uku wannan ba a yi masa sujudu sahawi mm. Mm. Mm. yawa shi ma zai yi ƙabliya yawa to a nan sai ya sujudu sahawi eh sujudu sahawi kawai zai yi in bayyana waye ƙari ne sai ba a diya eh in kuma asirtawa ya mahallin bayyanawa to nan rage ne sai ya ƙabliya kamar sallan maga asuba sai karatun asirce to nan rage ya yi saboda haka ƙabliya zai yi sallan magariba rakawo'in farko kamar raka'an farko ya karanta fatihan tata a wato asirce to ka ganin shi ma shi ma dai don ragi ne amma irin sallan azahar ko la'asar to in ya bayyana shi kuma ƙari ake ba shi hukunci sai ya badiya na'am na'am Mm, bari ya gama tambayarsa. Na'am. Ta samu? Mm. Tare da liman. Mm. Eh. A kyale shi zafi tunda akwai fatawa ana iya bin masbuki sallah. Eh. ana iya bin masubuki sallah to nan ba bukatar sai ka abin nan eh sai ka kyale shi sai ka yi masa magana ba eh akwai malaman da ke ganin za a iya bi illa su wasu haba dai ba sun ce ba a bi duk wanda ya samu wani abu tare da wani limami to wani ba zai zo ya koyi da shi ba amma an samu wasu malamai sun ce ana iya yi ba komai wanda ya samu raka ɗaya ko biyu ko uku tare da liman to ilima ya sake shi wani ya zo zai iya koyi da shi babu komai tunda a nan kaga yan an ɗauki hatta magana su fahuwa kan musalli ba da gane yanzu ai sallar shi ba ƙarƙashin liman take ba to shi ne to amin amin amin to سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله